بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أساد المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأعوذ بك- وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، cikin darasinmu da muke gudanarwa na مناهج الإتقان إلى تحقيق مقاصد الإحسان نا مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله تعالى عنه أتكين جزء نفرقه عند muka gabatar da darasi guda biyu a cikin muƙaddimar littafi da kuma wato me ake nufi da addini da kuma al'islam da wannan taraduf nasu duka to yau za mu shiga shiga cikin haƙiƙatu al'iman menene haƙiƙar imani Mm, maulana shekh radiyallahu ta'ala anhu ce inna al'imana fi asli ma'anahu wato shi imani a asalin ma'anarsa huwa tasdiqu bil qalbi shine gaskatawa amma gaskatawa ta zuciya ثم صدق على الإذعان والقبول لما علم من الدين بالضرورة sa'annan ya gaskata akan kaskantar da kai da kuma karɓan abin da aka sani cikin addinin musulunci bis darurati da dole waɗanda abubuwan da an san addinin musulunci ya ƙunshe su to mutum ya gaskata waɗannan abubuwa shine ma'anan imani kuma ya kaskantu gare su ai ma zahara wa ishtahara annahu min dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'anan lima ulima min addini bi darurati din abin da ya bayyana shahara cewa daga addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bi haisu ta'lamuhu al'ammatu ta yadda gamayya ma gamayyar musulmai kowa ya san su a wai dole sai malami ba kai ba ma musulmai ba ko kafirai ma sun san musulmai suna kan wannan aqidu ka wahdaniyyat as-sami'i ta'ala kamar kaɗaitakar mahalicci kowanne musulmi ya san cewa Allah ɗaya ne a cikin addinin musulunci waɗanda ba musulmai ba sun san cewa Allah ɗaya ne a wajen musulmi to wannan abu dole mutum ya gaskata shi a zuciyarsa ba zai zama kawai a harshe ba wannan buwati da kuma annabtaka kowanne musulmi ya san cewa addinin musulunci annabawa ne suka zo da shi haka nan wanda ba musulmai ba ma sun san cewa musulmai suna da annabawa kuma sun yarda da su wal ba'asi da kuma tada matattu wal jaza'i da kuma sakamako ran lahira kenan wa wujubi salati da wajibcin sallah wa zakati da bada zakka wal hajji da yin hajji wa hurmati al khamri da haramcin giya wa riba da haramcin riba wa zina da zina wa nahriha da makamancin su waɗannan abubuwa da suka zama shahararru to mutum ya yarda da su a zuciya sun sun tabbata a cikin addinin musulunci yace wa yakfi al-imana ijmalan bima jaa ijmalan eh kal imani bi okay wa yakfi al-imanu ijmalan yace imani a dunkule yakfi yana isa bima jaa ijmalan cikin abin da ya zo a dunkule to mutum ya ba da gaskiya da shi a dunkule to na imani ya yiwu da galibin mala'ikati dukkanin wato mafi rinjayen mala'iku wal kutubi wa rusuli agin za a ce akwai mala'iku ba iyaka mutum ya ba da gaskiya da su ba sai an ce mala'ika kaza mala'ika kaza mala'ika kaza ba haka na littattafai da manzanni ma wa yushratu at-tafsilu amma ana shar'anta yin bayani fi ma ja'a tafsilan duk abin da ya zo a bayyane kuma to imani da shi ba zai tabbata ba sai kuma an bayyana shi don haka ya zama wajibi a musulmi ya sanar ya sani cewa akwai abubuwa da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fassala su dole san su kuma ya sanar da su bi ma'ana ya sanar da ‘ya'yan shi da matan shi da sauran wanda suke ƙarƙashin kulawarsa kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في في بيته irin waɗannan abubuwan dole sai ya bayyana wa iyalis cewa akwai mala'iku da ya wajaba musulmi ya rike ya san da su ya gaskata suka jibrila kamar mala'ika jibril da mala'ika Mika'il da ma sauransu guda goma ne ko, wanda tafsiluhu ashara, wanda sun zo mala'ika Jibril, Mika'il, Israfil, Azra'il, wato Raqib da Atid, wannan munkarun da nakirun, wato malikun wadudwanun, waɗannan wajibi ne musulmi ya san su da kuma ayyukansu. Wa Musa wa Isa kamar annaba guda ishirin da biyar wanda suka zo a ƙur'ani wannan dole aka ambaci sunansu wannan dole musulmi ya san su wattaurati wal injili da attaura da linjila su ma littattafai guda hudun nan dole mutum ya san su hatta inna man lam yusaddiq bi wahidin mu'ayyanin minha ce duk wanda bai gaskata ɗaya da aka ayyana cikin su ba da ilamihi bayan an sanar da shi لأن ذلك في الكتاب سوى ثبت القرآن أو السنة المتواترة فهو كافر وأن متند بيدزنا كافر سيبني وبيدشن جاء كافر حرام بمثاله كاجا أنكر ما أولي من الدين بالضرورة كافرين أما دن يحشاسو إشي ميسابوني كاجي أي sabon Allah daban da kuma kafirci daban eh fal imanu billahi wa rasulihi abinda ake nufi da bada gaskiya da Allah da manzon da manzonsa huwa tasdiqullah ta'ala shine gaskata Allah fima akhbara bihi cikin abin da ya bada labari shi ala lisan rasulihi akan harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya faɗa mutum a zuciyarsa yarda cewa wannan abin da gaske ne ba wai ya furta a baki kaɗai ba eh wa tasdiqu rasulihi da kuma gaskata manzonsa fi ma ballaga anhu ta'ala cikin abin da ya isar daga Allah huwa amalun qalbi shi aiki ne na zuci la ta'alluqa lahu bil lisan wal arkan ba shi da alaka ko rataya da harshe ko da wata gaba إلا أن التصديق sai dai gaskatawa lamma kana amran batiniyan da ya zama lamari ne boyayye la yuttala'u alayhi ba a tsinkaya gare shi wala yumkinu ijra'u ahkami shar'i alayhi wa ba zai yi a gudanar da hukunce hukuncen na shari'a akan imani ba wal halatu kadhalika haka halin kuma yake ja'ala ash-shari'u al-ibarata shari'a ya sanya bayani amma fi qalbi shakhsi bil iqrar wato bayyana abin da yake zuciya din nan ya ya zama bil iqrar tabbatarwa kaga mutum in ya ci ya yarda cewa abin da Allah ya aiko da Annabi sallallahu da gaske ne duk abin da Annabi ya faɗa game da Allah da gaske ne in bai faɗa musulmai cewa ya yarda ba wa zai tabbatar masa da haka kaga labudda min al iqrar shi yasa ya sanya shi amaratan ala tasdiq shi faɗa ɗin ya zama alama ce ko tabbatarwa ɗin alama ce ta gaskatawa ɗin. Wa sharɗan lihkami ijra'i ahkami ad-dunya alayhi da kuma sharadi ne na gudanar da wani hukunci akan addini a duniya alayhi a gare shi min as-salati khalfahu ay sallah bayan sa bi ma'ana in ya ce ya yarda da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda aka suka zo Allah ya aiko annabi da shi to za a yi sallah a bayan shi ma'ana musulmi ne shi wassalati alaihi kuma in ya rasu za a yi masa sallah wa dafnihi fi maqabiril muslimin kuma a binne shi a makabartar musulmai wa ismati dami wal mali da kuma kiyaye jininsa da dukiyarsa ba za a yaƙe sa a kashe sa a ɗauki dukiyarsa da sunan ganima ba wa nikahin muslimace kuma ya halatta ya auri musulma wa ghairi dalika da wasu waɗannan abubuwa kama qala alaihi salatu wassalamu kamar yadda annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace umirtu an uqatila an-nasa an umarce shi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane zuwa ga addinin musulunci hatta yaqulu la ilaha illallah har sai sun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai idza qalu la ilaha illallah idan sun faɗi wannan kalman asamu minni diba'ahum sun kiyaye jinin su daga annabi wa amwalahum da ma dukiyoyin su illa bi haqqiha sai kuma da haƙƙin dukiyan idan ba su bayar ba za a yaƙe su kamar zakka wa hisabuhum ala Allah hisabin su yana ga Allah ko da mutum ƙarya yake bai yadda da haka ba amma ya faɗa to musulmi yana aiki da zahiri ne Allahu ya tawalla sara'ira ko mu za mun san za a zahiri ne ubangiji shi yake cikin tamboye shi zai masa hisabi wal hasilu abin da ya tabbata أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وعليه تجرى أحكام الآخرة إيماني شيء غسكتا والزوجيا شيء ودون حكمتي نلاهرة ما أنا قدانا الدشي أكي والإقرار بكلمة الشهادة كبتر وعد كلمة الشهادة مقترنة أنا هدوى بالإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ومتم يدعى أن محمد واتو منزن الله ني النبي الله ني منزن الله ني شرط لإجراء أحك... شرط لإجراء الأحكام الدنيوية وتتبتر وانشي hukunci a nan duniya yake tabbata a lahira kuma hukunci yana tabbata da imani ne ko kuma bayan imanin ma akwai al-ihsan ikhlas eh faman aqarra bi lisanihi wa lam yusaddiq bi qalbihi fa huwa mu'minun indana duk wanda ya tabbatar da harshen sa yayi ya gaskata amma bai gaskata da zuciyarsa ba ya faɗa a baki a zuciya babu to a wajen musulmai sunansa mumini wa kafirun inda Allahi tabaraka ta'ala amma kafiri ne a wajen Allah min ahlin nari yana daga cikin ƴan wuta Allah ya kiyaye wa man saddaqa bi qalbihi wanda ko ya gaskata da zuciyarsa wa lam yutarra bi lisanihi bai tabbatar da harshensa ba bin ghairi uzrin ba tare da wani hanzari ba misali a ce beje ne kaga baya iya magana ko ko kuma ya yadda kafin ya je musulunta ya mutu haka shi ma musulmi ne eh fa huwa kafirun indana wa mu'minun inda Allah ta'ala min ahli jannah mu'mini ne a wajen Allah wa man ata ma ma'an wanda yazo da su a tare ma'ana ya faɗa a harshe kuma a zuciya haka ne ya gaskata wa huwa mu'minun indana wa inda Allah ta'ala shine mu'mini a wajen musulmi da kuma Allah wa in udima ma'an idan ko aka rasa su tare wa huwa kafirun indana wa inda Allah shi kishi da kafiri a wajen mu da kuma wajen Allah wa qad ittafaqu malamai sun hadu ala annahu mata tuliba al-musaddiqu akwai shi aka nemi mai gaskatawar bil iqrari tabbatarwa amma lam yakun mu'minan illa idza ata mishi ba zai zama mumini ba sai ya kawo wannan wato abin da an neme shi da shi fa illa ya tibi kibran idan bai zo da kalmar ba ya furta ta dan girman kai ko da ya yarda fa huwa kafirun mu'anidun shine kafiri bai taurin kai wa bil jumlati adunkule fa tudammu ila at-tasdiq bil qalbi fi tahqiq al-iman bi ithbati umur yace ana tab ana taro wasu lamura zuwa ga gaskatawar zuciya wajen tabbatar da imani din al-ikhlalu biha ikhlalun bil iman tauye su tauye imani ne ittifaqan a hadin kan malaman kasujudi lis-sanami mutum yace ya gaskata wato Allah ya yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana bauta gunki kuma kaga ai wannan yayi ridda kenan ko ko aka samu yana daura cross ko yana zuwa coci to wannan kaga yayi ridda ai eh wa qas wa qatl nabiy ko ko ya kashe ma annabi wal istighfafi bihi ko rena ma annabi din saboda haka wannan yayi ridda Allah ya kiyaye aw bil mushafi ko ko yana rena ko wulakantar da alqur'ani aw bil ka'bati ko ko wulakantar da ka'aba fa idza wujida shay'un min zalika kana al imanu mafqudan idan aka samu wani abu daga cikin abubuwan nan da Maulana ya irgo to mutum zai zamanto imanin babu kawai kana al-imanu mafquda mimman talabbasa bihi indana wa inda Allah wato imanin zai zama babu shi daga wanda ya cuɗanya da shi a wajen mu da ba wajen Allah din duka Allah ya kiyaye kamar waɗanda kaga sore na Annabi sallallahu alaihi wasallam suna gaya wa Annabi maganan da sun ga dama kuma sun maida shi aqida kuma suna kiran mutane zuwa ga kai ka duba yanzu duk ranar da aka yi wani abu na taɓa wani ko taɓa annabi sai ka gani bala'i ya bullo wa mutane yanzu ka duba abubuwan nan da aka yi ta a social media kwanan nan wane ne wane ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi bala'i ana cewa mulkin Buhari mai zafi ya zo ya maimaitu a cikin sati ɗaya mulkin shi na shekara takwas ya maimaita mutane cikin kwana ɗaya saboda haka a riƙe kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sheikh Ibrahim ya faɗa a diwani fa inna wujud al-mustafa wa kitabihi la akbaru ala'i sune duk wata nima wato ake samun su a duniya albarkar su ne idan ana taba su akwai mutane da yawa wanda sun yi ridda babu ba za a ce wai ai yayi su'ul adabi ko ya yi rashin ladabi a yanayin faɗan magana kan annabi za a ce mutum ya rashin ladabi kuma ya zama musulmi ai babu batun wannan magana ko saboda haka babu wai a ce annabi sallallahu alaihi an yi mashi rashin ladabi ko a maganar da za a gaya masa kuma a bar wannan abu to wannan abu yana kawo bala'i mutane su kiyaye sosai sosai ba karamin abu bane eh ziyadatul imani wa nuqsanuhu shi imanin nan an ce gaskatawa to gaskiya ka ga martaba martaba ce ko to saboda haka yana karuwa kuma yana raguwa wannan shine a wajen ahlus sunna wal jama'a akan cewa imani yana raguwa yana karuwa wa rujjiha ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuha bi nafsihi wa naqsuhu bi nafsihi ko tauyewan imani da tauyen ayyuka ne eh اختلف في قبول الإيمان الزيادة والنقصان malamai sun ƙari juna ilimi a wajen karɓar imani wato ƙaruwa da kuma raguwa. Shi imani yana raguwa ko yana ƙaruwa, amma an ce imani ba ya ƙaruwa, abin da ake nufi imani shi haddi zati a matsayinsa na imani shi wannan ai gajeji. Misali, arkanul Islam ba guda biyar ba za su ƙaru? Amma kai musuluncinka a matsayinka na musulmi yana ƙaruwa, yanayin ibadan da kake yi. Mutum ne da baya sallar dare, sai fara sallar dare. Musuluncinsa ya ƙaru. baya iya yin sadaka sai fara yin sadaka musuluncin sa ya karu baya iya yin sadaka sai fara yin sadaka baya iya sada zumunci ke sada zumunci baya iya yin gaskiya fara gaskiya ya nisa ci kare to kaga ai musuluncin sa kullun karuwa yake amma musulunci yana karuwa shi biyar din nan arkan biyar din nan sune aiko to imani ma arkan shida ne tunda Allah ya halicci halitta zuwa ƙarshe har abadan abadan ma haka ne waɗannan ginshikai guda goma sha ɗaya ko guda goma sha biyu in kaɗa da ihsan ikhlasi kenan wannan shine ar-ra'su ko wanda in babu ikhlasi kaga ba a karɓa sun zama goma sha biyu kenan wanda Shehu Ibrahim yake magana a kansu a cikin wannan tazil lashi na kashiful ilbasi adadi goma sha biyu wannan isna ashara shahr to saboda haka su din ba sa karuwa amma aikin da kake yi kai yana karuwa yana raguwa to wannan kuma shine imanin ka din zai karu ko zai ragu wa mazhabu jumhuri ahli sunnah mazhaba ta gamayya ta ahli sunna wal jamaa in mun ce ahli sunna sun mutane su gane muna nufin al-ash'ariyya da maturidiyya ne wannan shine sunan su kishiyar su shine shi'a wanda wahabiya sun zo sun saki sunan saboda sun ga musulmai masu yawa din a duniya shine ahli sunna wal jamaa sai a yaudari amawa da cewa ahli sunna wal jamaa kaji kalmar na ainihin daɗi ko an ce maka alkitabu was sunna kowa ce maka alqur'ani da magana annabi wa ai ba zai yarda da shi ba amma ai waɗannan alqur'ani da maganan annabi ba wani kungiya bane aiki ne an gane aiki ne ba wani abu ba mutum zai yi aikin alheri kaulun wato mutum zai faɗi magana ko kuma zai aiki ko zai kudurta wannan ba su ne sunan annai ba ai ba sai ka sa mishi sun ko wani musulmi na waɗannan abubuwa in gaskiya kai sunan annabi kai in amana ka kiyaye sunan annabi kai idan gaskiya kai sunan annabi kai idan sallah kai duk wani abin da kake yi dai a matsayin ka na musulmi ayyukan da annabi ya yi ba shine sunna ba to wannan sai an zo an sa maka wani suna zai tabbata a kanka sai za ka yarda kai mahaukaci ne wannan sunan da ake zo a ce ahlus sunna ahlul waye na raba kan mutane ne amma babu wani abin da sai an sa maka wannan sunan zaka zo ka fara yin shi banda raba kan musulmi shine kawai abin da zai kawo ka daina wannan magana ka rika ganin waɗannan arene ka rika ganin su ba musulmi wannan shine abin da zai baka amma babu aikin da kafin ka je ka a baka wannan suna da baka yi haka kullul a'mal kullul aqwal kullul af'al kullul i'tiqadat hiya min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aziyada wala na to wannan suna zaka je ka nema ka ce kai dan sunna ne to wannan ahlus sunna wal jama'a wanda su ne kishiyar shi'a ne na ash'ariya da maturidiya wannan su ne abin da ake nufi ahlus sunna wal jama'a annahu yazidu bi ziyadati ta'at imani yana karuwa da karuwar ibada wa yanqusu bi naqsiha yana tawaya da kuma tawayar ibada eh kamar mutum yana qiyamul layl yaja kana yaqumu al-layla la takum mithla fulanin kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl saboda haka mutum zai samu na ƙasar imani wa huwa allazi yadullu alaihi alquran alaziz karuwar imani da raguwarsa shine alqur'ani mai girma yake nuna wal ahadithu sahihatu da hadisai ingantattu wa yashhaduhu almu'minu fi nafsihi inda quwwati aliman haka mu'mini shi ma zai ga wannan a karan kansa lokacin da ya samu karfin imani bi quwwatir raja karfin fata inda takasuri sa'at wajen yawan ibada mutum yana yawaita ibada ai zai kyautata fatan cewa shi mutumin Allah ne amma ta yaya mutum da baya yin komai zai kyautata cewa shi mutumin Allah ne raguwan da'an ya tashi shi ma da kansa zai shaida a kansa cewa fa shi fa ya ne saki Allah eh wa inda du'fihi bi du'fi raja lokacin wato kuma rauni wato imani shi da kansa zai samu zai ga raunin fatan rahman Allah inda takasurin ma'asi wal mukhalafa lokacin yawan sabonni wa qalu inna ma'ana ziyadati wa nuqsanihi an ce ma'anar ƙari da kuma tawayar anna ba'd afrajihi yakunu aqwa min ba'd wasu daga cikin bangarorin sa wato daidaikun sa zama sun fi karfi akan wani fil jazmi aw jayyinti shakku كما أن الجزم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى منه بكون العالم حادثا إذا أكتش مكا أي عرب جوني كاغا ينكي ذاك شيء هكذا أما إذا أكتش مكا halitta koko kasantuwa duka halitta duka farariya ce kaga wannan mumini zai rada shi amma sai kai tunani tukunna ta yaya a ce wannan abun farare ne kaga hada yahtaj ila an-nazar to kaga imaninka da ɗaya rabin biyu ne wannan jasman ilmin zaruriyun wannan kuma nazariyun ko kamar yadda ibn ashir yasa yace kullu ila ila zaruri wa nazariyun qasam wa nazariyun qasam kamar haka dai ko yawwa qala ta'ala liyazdadu imanan ma imani kaga imanin sai karu tare da imanin da suke da shi wa qala ta'ala wa yazdadu alladhina amanu imana dan mu'mine su ƙara imani وقال تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي سيدنا إبراهيم لا أتي باشر الطمانينة وند الطمانينة مؤمني ما ينادى الشيء هو إيه أي ليزداد طمأنينة لن يقار النسوة وإلا فأصل الطمأنينة كان حاصلا دا ما أكش عندك أجا مرتبة شيء أشكي مراتب الإسلام معي طمأنينة وعليه يظهر أنه لا إيمان ka imanin nabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan ne zai bayyana gare ka imani babu kamar na annabi wa anna imana abi bakrin aqwa min imani ghairihi min al ummati ya fi imani imanin sayyidina abubakar ya fi imanin wani su cikin al'umman annabi idan aka dunkule al'umma annabi guda ɗaya aka aje sayyidina abubakar guri ɗaya imaninsa sai ya rinjayi imanin al'umma ɗin kaji ai lokacin da aka ce ya je isra'i sai ai zai gaskata shi sama da haka ko wa limaru ya mawqufan an rawaito ma fadalakum abubakar bi salat sayyidina bakar bai fiku da sallah ba ولا صيام كو أزمي وإنما فضلكم بشيء وقر في صدري يا شي كوني da wani abu da ya tabbata a zuciyar shi imani shi wasu sun ce soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam to soyayyan annabi ai dama hibba ce zaka halawata al-imani man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bihi kaji ayi wa an ibn umar radiyallahu anhuma قلنا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص عبد الله ابن عمر يقول أن تنبي الذي أكتب مسشين إيمان ينا كاروا كما ينا رقوا قال نعم يزيد ينا كاروا حتى يدخل صاحب آه صاحب الجنة حرم يشيش الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار زي توي كما حرم أبو جنس يشيقوت الله كيامه وأما الاستثناء في الإيمان للمؤمن وتوجيه a imani ga mumini ka an yakula ana mu'minun insha Allah yace shi mumini ne amma in Allah ya so ko eh fatahqiq annahu in urida bil imani wato gaskiyar lamari shi yace idan aka nufi bil imani bil urida bil imani mujarrad husul ma'nahu wato tsantsan samuwar ma'anan imani din lokacin a yare wa huwa tasdiqu shine gaskatawa فلا يجوز تعليقه على المشيئة bai dace a ratayar da shi a cewa a cewa insha Allah ni mumini ne ai ni mai gaskiya ne mai gaskata Allah da annabi ne in Allah ya so kaga wannan gaskatawar dama kana da ita in ko mutum ƙarya yake da ita ma ya sani ai ko to kaga wannan a ma'ananta na gaskatawa din yace bai yi ba kamar Imam Ash'ari ya faɗi cewa wannan magana idan mutum ya ce ana mumini insha Allah shi ya yarda da haka amma imam maturidi ya ce a'a shi bai yarda ba kaji ai akwai ta sabani guda bakwai a tsakanin su eh bil istisna'i qala al awwal wa sa'd wa shaqa la yubaddal al cikin nazm al kubra ya kawo eh imam ash'ari yace mutum ya ce ana mu'min insha Allah yace to shi ya yarda kuma ana canja shaqa da wannan mai sunan shi sa'ad ana canja su ya yarda li'annahu hasilu fil hali dan gaskatawar ita ta samu a wannan hali da haka kaga yace insha Allah bai dace ba imanin bai samu ba wa in urida ma yatarattabu alaihi min samarati idan ko an nufi abin da yake hauhawa kan imani na samarat nashi amfanoni shi wa daqa'iqihi da zurfafan imani din wadda ka'ikihi da tausatan wato abin da imani zai baka wa ma yastalzimuhu abin da yake tabbatar da shi minan najati na samun tsira wa sawabi da kuma lada fa ja'izu kaga wannan ya ya halatta kace ni mumini ne idan Allah ya so ko eh idh la yaqta'u bi husulihi fil hali ba zai yanke samuwarsa a wannan hali ba wa ala zalika yuhmalu al-khilaf bain al-maturidiyyah wal ash'ariyyah akan wannan ne za a dauki wato sabani da yake tsakanin madrasa ta maturidiyya da kuma madrasa ash'ariyya kaga ai abun kusan kawai lafazi ne amma ma'anar da suke ɗaya ne kama zakarahu al-allamatu taftazani wa ghayruhu ولقد توسعنا في شرح هذه المسألة مولانا يشيايا وتفسر ونن كلمة في كتاب الاستفسار فليراجع هناك أكوما ونن مغنى هكا imani shi gaskatawa ne wanda babu yi shakku a kai akan akwai Allah abin da ya aiko da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aiko shi din da gaske ne da sauran annabawa duka da mala'ikun da suka kawo saƙonni duka da sai Allah ya sa su suke ayyuka ya gaskata su, ya yi imani da cewa idan aka mutu akwai tashin kiyama, ya yi imani cewa dukkan wata ƙaddara da ta same shi alheri ne ko sharri ne wannan daga Allah ne in ya samu wannan wannan shine mumin ya gaskata a zuciyar shi al-imanu ala khamsi maratiba yace imani yana kan martabobi guda biyar martaba martaba ne ba zai imani kowa ya zama martaba ɗaya ba kuma dukkan su imani ne yace al-ula imanul a'rabi martaba ta farko shine imani arabawan kauye wannan qalatil arabu amanna allazina yaktafuna bi adna darajatihi wanda suke isuwa da mafi karancin darajar imani wa kuluna duna an yasila ila qulubihim suce su mu amanna duna an yasila ila qulubihim kuma bayan ya isa zuka zuwa zukatan su daga cewa sun musulunta su al-mu'mine ne faradda Allahu alaihim da'awahum hadhihi bi qawlihi qalat al-a'rab amanna sun bada gaskiya sai Allah ya ce a'a kullam tu'minu walakin qulu aslamna yanzu kan ba musulunta kuka yi ba ولما يدخل الإيمان في قلوب هاي الإيمان دي بيشغل زكاتنكم وإن تطيعوا الله ورسوله idan kuka yi wa Allah da manzansa biyayya kuka yi aiki kenan to a lokacin imani zai tabbata la yaliskum Allah ba zai tauye ku shay'an wani abu min a'malikum na ayyukan ku za ku zama mu'mini inna Allah ghafurur rahim wannan abin da kuka faɗa ya gafarta muku shi ku kaji wannan aya kada su samu gujewa cewa sun ce su mu'mine ne an kore su a'a eh الثانية مرتبة تبين إيمان المنافقين إيمان المنافقين بألسنتهم دون قلوبهم دهرا سنسو كما باين زكاتنسو متعمدين سنا ماسو wato nufai israran dogewa ala takribi karyata abin da suke faɗan wa inna ma yanfa'uhum fi dunya kawai wannan imanin zai amfane su a duniya ne li ibri dima'ihim dan a kiyaye jininsu wa fauni amwalihim da kiyaye dukiyoyinsu wahum fil akhirati halikuna sai a sa wannan wawu su masu halaka ne a lahira in nari Allah ke qala kama qala ta'ala innal munafiqina fi darki al asfali min an nari wato walan tajid lahum nasira ba su da wani abokin taimako guma kansu as-salisatu martaba ta uku imanu ammatil mu'minina imanin gamayyar mu'minai bi qulubihim wa alsinatihim da zukatansu da harasansu sun ba da gaske lakinnahum lam yatakhallaqu bi muqtadahu basu wato halantu da abun da imani ya hukunta ba eh walam tadhhar alaihim samaratul yaqin wato samarat amfanoni na yaqinin nan sakankan cewa bai bayyana gare su ko hasakensa ba misali yanzu a imani imani da kaddara alheri ko sharri ɗaya ne wannan mutum ya bada gaskiya amma zai wahala ka samu mutumin da duk abin da ya same shi kaga bai tada hankali ba ya ji cewa fa wannan Allah ne kaddara amma fa in ka ce masa shin bai yarda Allah ne kaddara sai ya ya yarda amma kuma tada hankali kaga ai rayuwa a da wannan abin da ya faɗa din ba kowa yake samu ba amma wannan kuma ba zai kore masa imani ba an gane ba zai kore mishi imani martaba martaba ne don haka abin da ka faɗa a zuciyar nan ba kowa yake rayuwa da wannan ɗin dukkan rayuwarsa ɗin ta sifantu ta ɗabi'antu da haka hulwun wa murrun wato wani hali ya samu kanshi kawai bai damu ba cewa Allah ne kaddara min wannan bai ba kowa bane ya samu tahakkuk da wannan hali yudabbiruna ma Allah sai kaga suna gudanar da lamuran tare da Allah sun bar wa Allah kuma su ma ga sunan dai wai khafuna yarjuna ghayran suna tsoron da fatan wani Allah kuma eh amma cikakken mumini idan zaka kashe sa ai ba zai zamu ba idan bari shi ma zaka yi duk ɗaya ne zai ji saboda ya san cewa ikon Allah ne yake aiki ai eh wa yasri'una ala mukhalafati amrihi kuma suna iya gabatuwa wajen sabawa ubangiji wajen wato sabawa umarninsa da kuma sabawa hannun shi amma sun ba da gaskiya kuma sai ka samu mumini ne kuma yana sata la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min الرابعه مرتبه درجه تهدو ايمان الاكابر من العارفين wato su kishiyan waɗannan da muka karanta na ukun nan imani na manya manya cikin masana Allah wal abrari masu biyayya wal muqarrabin وهم الذين أدركوا حقيقة الإيمان سوء أن عارفين سوني سكسامو حقيقة الإيمان من وجد الله وجد كل شيء وغلب عليهم استحضار عقائد الإيمان واتو halarto da aƙidunsu na imani ya rinjaye a kansu, ma'al huduri tami tare da samun halarta cikakke ma'a alhaƙi tare da Allah fastanara bidalika sara'iruhum zukatansu suka haskaka da wannan wa bawatiruhum wa sarat basairuhum hankulan suka ana tushahidu al-ashya'a kamar suna ganin abubuwa kaga suna ganin abubuwa martaba ta uku ba sa maganin abubuwan martaba ta ta biyar din kenan fasarat بصائرهم كأن تشاهد الأشياء كلها صادرة كأن صارت بصائرهم كأن تشاهد الأشياء كلها صادرة من عين القدرة الأزلية tamkar suna ganin abubuwa duka suna fitowa daga hakikar kudurar Ubangiji. Fa zaharat alaihim asaru zalika alamomin haka suka bayyana gare su. Kama warada an harithata radiyallahu anhu كما سيأتي فلا يؤولون على شيء سوى الله باسا دوغرون ولي أبو بند الله ولا يخافون باسا سوروا ولا يرجون باسا فاتن غيره لأنهم رأوا أن الخلق دل سنجها لتو لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ba halittu ba sa mallakar wa kansu wani amfani ko cutarwa wannan shine imani wala yamlikuna ba sa mallakar mautan mutuwa wala hayatan ko ko rayuwa wala nushura ko tashi kama qala Allah ta'ala tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi alki ya tabbata ko alherin wanda ya saukar da alqur'ani ga bawansa wato liyakuna nadhiran lil alamin dan ya zamanto mai gargadi ne ga dukkanin talikai an ce wannan aya tana nuna Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne ga dukkan wata halitta hatta mala'ika akwai kaga annabtaka da gare su ta tashrifi ne ba taklifi bane tun da yace li yakuna lil alamin nazira alamin din an ce in ka cire Allah kowa ya shiga mm an tambayi mala'ika jibril shin ya samu wani abu daga ramin Allah yace eh da Allah ya ce mu a Qur'ani muta'in samma amin amintacce ne a wajen Allah ba dan alkur'ani ina zan san wannan ba dan ai ko ka annabi sallallahu alaihi ina zan san wannan dan haka kaga ya samu ko yawwa to ka ji lil alamin nazira duk ibadar da suke wani fa sallah sajada yake wani ruku yake wani tasbih kullu hadhihi al ahwal rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad laqad kana lakum ya rasulillah uswatun hasana ba wani mutane kadai ba mala'iku suna koyi da shi aljanu suna koyi da shi abin da babu mu sani ba na halittar Allah ko? Allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda sarautar sammai duka da ƙasai ya tabbata gare shi walam yattakhidhu waladan bi riki ba ba shi da abokin tarayya a cikin sarautar sa shi kadai ne wa khalaqa kulla shay'in wa qaddarahu taqdira shi ya halicci komai kuma ya kaddara shi wattakhadhu suku kafirin min dunihi alihatan sun riƙi abokanan wato sun riƙi alloli kuma bayan Allah wanda la yakhluquna shay'a ba sa iya halitta komai wa hum yukhlaqun su ne ake halitta wala yamlikuna li anfusihim darra ba sa mallakar cutarwa ga kawukan su ko ko su tunkuɗe shi ko su jawo amfani ga kansu wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura wala ya'buduna ghayra da haka waɗannan arisi ba sa bauta wani Allah li'annahu la khaliqa siwa babu wani mahalicci kuma ban Allah wala yuhibbuna ghayrahu ba sa son wani sa li'annahu al-muhsin wahda shine mai kyautata ba wa kullu judin wa karamin wa mannin wa ata'in ilayhi muntahahu dukkan wata baiwa wato matuƙa take wasu zuwa ga Allah ne eh ولهذا قال الشيخ أبو الحسن wato abul hasani wannan kenan shadili radiyallahu anhu wahaba lana haqiqatal iman a cikin godiyar Allah yace Allah ya bamu gaskiyar imani bika hatta la nakhafa ghayraka wala narjuwa ghayraka wala nuhibba ghayraka wala na'budu shay'an siwaka wala yatariduna ala shay'in ba sa iya bujiro bujiran wani abu na ayyukan Allah min af'alihi wa ahkamihi li'annahu al-hakim din shi Allah shine gwanin wara'u al-akhirah hiya darar karar suka ga lahira ita ce gidan tabbata فسأولها سعيها سكي أيكي أيكي للآخرة مع صدق الإيمان تارد قسك الإيمان وكاقول نشيني مرتبة تبير آته إسينا الخامسة مرتبة تبير إيمان أهل الفناء إيمان ما أبوتا فنائي في التوحيد أتكين كأي تألا المستغرقين ودند سكر درميا في المشاهدة تكين جنين الله كنا كما قال قال الجليد رحمه الله شو جليد يكشي حق المشاهدة وجود الحق مع ذلك يكشي قسكي المشاهدة شيني وجود الحق شيني ساموع ألا تارد رساك أما با أنا نفين شيوا وي ألا نيزمو متنبا أي كوروا ne ka hada da nono sunansa ya tashi a ruwa ko to ranar da Allah zai haɗu da halitta su zamo ɗaya Allah ya tashi halitta halitta ma ta tashi halitta sai mu rasa ma wa za mu kokawa ko ana nufin tsantsan kuduran Allah da yake tasiri a jikin halittu wannan kawai mutum yake gani da shi halittar samuwanta da kuma rayuwar ta ɗin ijadan wa indadan daga Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan shi mutum yake gani eh karfin tajallin Allah da yake gani a cikin kaunu shine zai sa ba zai ga komai ba eh kuma ya ga komai din وقال النوري لا يصح للأبد المشاهدة ما دام حيا أن تعبد الله كأنك تراه فإذا فإن لم تكن تراه فإنه يراك سوف يسمع كرنتا فإن لم تكن ترى تراه أو أنا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه suna cire suna ba shi jazm fa in lam takun tarahu idan babu kai to zaka ga Allah kaji maimakon fa in lam takun tarahu idan baka kasance kana ganin shi shi yana ganin ka kana muraqaban shi zaka samu mushahada to in baka babu kai din sai shikenan sai ka tabbatar da Allah ko man arafa nafsahu arafa rabba ya san cewa shi ba komai bane a lokacin ya san komai din da mai komai din kaga Allah ne من عرف نفسه بالأجز والافتقار عرف ربه بالقدرة والغنى المطلق حينئذ لا يصح للأبد المشاهدة ما دام حيا وإذا طلع الصباح استغني عن المصباح شيخ النوري yace yayin da safiya ta bulla an wadatu ga barin fitila mana ana maganar Allah kai kana maganar wani Allah mana wannan ba dan karamin mushriki ba eh qultu maulana shaykh radiyallahu anhu yace inna aqalla ma yuqalu fi haqqi haula mafi karanci kaji karanci ina abun baya faduwa fi haqqi haula a haƙi waɗannan annahum ghayyabahum alhaq ubangiji ya fakar da su bi shuhudihi da ganin sa an shuhudi mawjudat gabai ganin abubuwa da ya samar فليس عندهم وجود إلا للواحد المعبود باب وتساموا سيغا ألا أغناهم عن مطالعة البرهان يا ودا تدسوا ما قواتوا نيما حجة بتحققهم به أجل إيه ما أبوتا واتو أنوار المواجهة da anwaru tawajju an faɗa cikin alhikam al-ataiya ko mutum yake neman hujja akan wai Allah akwai shi yace wai shakka yake akan Allah akwai kenan shi ke sa yake neman hujja amma abin da kake tare da shi wani hujja zaka nema ko lam yazitu kashf min ghita'i yaqina wa huwa shamsu ma alayhi ghita'u sayyidina ali duk abin da ya gani a wajen annabi babu abin da ya kara masa abin da ya sani ne dama annabi ne girmar da shi eh shine bi tahaqqukihim bihi dan tabbatuwarsu ala na'ati shuhudi abisu sifar gani wal iyani gani da ido huwa al-awwal ubangiji shine farko farkon da bashi da farko kenan ko wal akhir shine karshe ai shine wanda bashi da karshe a wannan zaka samu al-qidamu da al-baqa'u kenan wannan ayo- wannan wannan ah, sunaye guda biyu wal awwal wal akhiru shine al idamu da al baqa eh wal zahiru wal baqin ubangiji shine ya bayyana kuma shine ya buya dukkan halittun nan ba na Allah ba ba shi ke gudanar da su ba to ina kake neman Allah malam ga halittunsa eh kace kana neman ina Allah yake amma ba ce maka su ne Allah ba ma'azallah wannan kafirci ne eh huwa al-haqq laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da kamar Allah ne kafin din kullum malamai suna ƙara jaddadawa cewa ita ƙari ce idan bata zama za'ida ba to zai zama kamar Allah akwai amma irinsa ne babu akwai mislu din kenan amma ka mislihi ne babu kaga wannan ai kafirci ne saboda haka a karfafa korewan shine an ƙara wani kafin kenan eh ai laysa shay'un misl Allah shine magana sai a ƙara karfafa maka korewa ce laysa ka mislihi shay babu wani abu kamar Allah in ka ce kamar kamar Allah ne babu kenan kaga kamar Allah ne akwai amma kamar sa din babu shine kafin din za ta ba shi yasa kullum ake cewa ƙari ne ita eh idan ka duk abin da za ka yi tunani sunansa shai'un duk abin da za ka faɗa a bakin sa sunanka su abin da za ka faɗa a baki sunansa shai'u ne to ina masu cewa Allah yana kan al'arshi yana kan al'arshin ba shai'u bane ko an ce laysa kamithlihi shay ko su ce Allah yana yana da kafa ko yana da fuska wannan ba shai'u ba to saboda haka duk abin da sunansa shai'u koko a kwakwalwa ma fil uquli khuyla duk abin da za a suranta a kwakwalwa to Allahu bi khilafihi eh mahiyar ta ba za a nemi akan ta ba imani ne akan shi ake nema fa idza sadaqa al-abdu ko sadaqa al-abdu bi kulli ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa azana idan bawa ya gaskata duk abin da annabi ya zo da shi ya kaskanta li kulli ma ulima min min ya kaskanta ga duk abin da aka sani da darura annahu min dini sayyidina muhammadin cewa yana cikin addinin annabi so yajibu an yatasawa fil ilmi bi al alim wa ghayruhu abinda malami da wanda ba malami suke daidaito a sanin sa da malami da jahili sun san zina haramun ne da malami da jahili sun san sata haramun ne to kaga wannan shine ma'ulum bid darur akwai Allah kowa da malami da jahili sun san ko mm كوحدانية الله كما ركضت الله والنبوة والرسالة والبعث والجزاء ووجوب أركان الإسلام لكم وجبت ركن المسلم في قدابير كالصلاة والزكاة والصوم والحج سوانا كوبا, كوبا مالا ياسر وحرمة بعض الكبائر دهرمت وسد بسكم من يليفك المشهورة بسك شهرة كشرب الخمر كما الشنجية والزنا هرمت الزنا wa akli riba wa akli mali latibi cin dukiyar maraya kowa ya san bashi da kyau wal qatli ba gairi haƙƙin da kisa ba tare da haƙƙi ko ya san wannan kaba'ira ne wa ma sha ba hadalika da abin da ya kama da waɗannan shine ma ulil min ad-din bi darurati fa huwa mu'min shikenan mu'mini ne amma wasu kafirai ma suke gaya mana astaghfirullah ka gani ka ce mutum kafiri kana nufin addinin musulunci da ya gaskata shi kenan kafiri ne kaga wannan ai mutum yana da aiki in ya je lahira da wannan kalma ko na mutum guda ɗaya. Man ƙala li akhihi ya kafiru li akhihi kaifa liman ƙala li ikhwanihi kaifa liman ƙala li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dukkan su kafirai ne ya je gaban Allah da kalman nan in akwai abin da ya huta jahannama sai an halitta ba sai a shiga eh ai babba ne ai kalma ai kana nufin musuluncin da yadda da shi kenan kake kafirtawa yawwa to wanda ya yarda da abubuwan nan ma duk sunansa mumini kaji amma mu imani martaba martaba ne wal imanu fi lughati wato imani a yaren larabci ma'anahu at-tasdiqul qalbi gaskatawa zuciya qala ta'ala hikayatan ikhwati yusufa wama anta bimuminin lana walau kunna sadiqin ay bimusaddiqin wa shar'an ashri'an shay' التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم gaskata duk abin da annabi ya zo da shi wa atiqaduhu da kudirta shi itiqadan jafi kudirtawa na yanke shakku babu tantama haka abin yake kal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir والقضاء والقدر والتصديق بالأوامر والنواهي da wato imani da Allah da mala'ikunsa da littattafai da ya aiko da manzannin da ya aiko da kuma ranar lahira imani da kaddara wato da kuma gaskata duk wani umarnin Allah da hani wanda waɗannan abu shidan ne sun kunshe su ƙara bayyana bayani ne ba arkanu din bane sun kama wan nawahi tafsirad as-salat kamar faranta sallah wa tahrim jami' al-muharramat da haramta da abin da aka haramta ka qatl nafsi al-ma'sumati kashe rayi da aka kiyaye wa zina wa akli riba wa rashawi ko rashawa da cin kuma rashawa eh والظلم دكما ذلك بكل أنواعه وهذا كما تقدم هو أساسه شيني جنشكي لدرجات الإيمان وتدرج كلها ظاهرها باطنها عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد باب ونباب قال لا إله إلا الله يفد لا إله إلا الله ثم مات أي مسلمها دون متم مسلمين إيا متم يموت أكم مسلمين إيه ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة فيها شقاء الجنة أما أنا نشن دول مسلمين فزي شقاء الجنة أما إن يسابي الله قرقودا سابن الله دي قرقودا أذابسا سيدة إن شيء تنسى أكي أما da in ya yarda cewa Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah tun da yake bai taba aikata kowanne irin aiki alheri ba har ya mutu to sai a shiga aljanna wayannan kalmar sai ta cire shi a ciki Allahu akbar قلت سيدنا أبو ذر يسي وإن زنا وإن سرق زي شقاء الجنة كودا ياي زنا ياي ساتا قال وإن زنا وإن سرق كودا ياي زنا ياي ساتا زي شقاء الجنة أما ننفبا أنا نسون وي متين يجي تزني تساتا با حديثي ne da yake nuna wato yake bada fatan rahman Allah akan raja ne da nuna falalan Allah yanda ta yi yalwa wasi asrahmati kullu shay oh wa in zana wa in saqa قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق سوءك على رغم أن في أبي ذر كودا أبو ذر بايا في الله هكذا إذا أشد الجنة الله يسامه وبذلك يكون الإيمان أكو أن وإن زنا وإن سرق داما an gane ai akwai ƴan wa'in zana suna abin da suka ga dama ake wa'in zana wa'in sarat kaji to ai za a yi akwai hukuncin zina da satan kuma da haka aka je lahira a wa'in zina wa'in saraka sai an gama da shi sai kuma da kalal jannat kaga an gama shan wahala aiko ya dace a zama first class ayi eh Allah ya kiyaye wa bidalika yakunu al-iman bi ma'anahu ash-shamili da ma'anar sa mafi gamewa yajibu ma qablahu yana yanke da abin da ke gabanin sa wa yajibu ibqa'a hadha al-hadith wa yajibu ka wannan zai zama ko kuma ya jubbu jabbai jubbu ne wannan ko kasra din akwai amma ya jubbu ne ya jubbu ya ayyata jabbai jubbu wa numsiku ba'dahu bi zunabi aishi ajabbi zahri laysa lahu sanamu haka nan nagaga ya faɗa shi arafa wa numsiku ba'dahu bi zunabi aishi ajabbi zahri laysa lahu sanamu ويجب إبقاء هذا الحديث على ظاهره مولانا الشيخ يقول حديثي أبرس أكن ظاهر إنسان ما عدم الاتكال أما تارد رشن دوغرو دا واتو أيش وأمارة ذلك الأخذ بجميع الجواء الأوامر والنهي رشن دوغرو دي mutum ya rike duk wani umarni da hannun Allah shine bai dogara da cewa fa za a shiga aljanna الدين الحق هو الإسلام الدين إنجسكي شيء مسلم ومنهجه في الحياة شرائعه وأحكامه وتشيل هنيا سأرأيوه شيل شريعة سددوكو فيها كلما تمسك الإنسان بها كان من الله قريبا أدولو كتشن دمتين يري كيسا أدي أشكين رأيوه يشيل زي دمكو سنشيك الله ومن كل خطر أجي يهدده الحياة بعيدا يحدد يهدد الحياة بعيدا زي زما بعيدا كنا منيسا من كل خطر ده دكا وني خطري يهدد الحياة كي برازنا غرايوا والقرآن هو رسالة الله الأخيرة قرآن شيني ay sakon Allah na ƙarshe ilal bashariyati ga ‘yan adamtaka jama'a dukkaninta fi kulli marahila a dukkan marhalolinta. Wa min huna alam annal kauna kullahu khalaqahu Allah lil insan. Daga wannan ne za mu fahimci cewa kasantuwa dukkanta Allah ya halice ta ne don wato dan adam wa sakhkhara lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ya hore masa duk abin da ke cikin sammai da kasai jami'a minhu daga Allah wa sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard jami'a min inna fi dhalika laayatin lakum yatafakkarun ita huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ard jami'a gabanin adam ba halitta kuma a duniyar nan ba sai da an ka annabi adamu sai aka halitta mana ita kaje an ce an halitta kasa ma gabanin sama dan kasa din mazaunin dan adam ne eh aina annabi yake mutanen da sun ce Allah yana al'arshi da al'arshi yana da girma to ya kai annabi Muhammadu ai al'arshi bai kai annabi Muhammadu ba to inda Allah yana zama a guri dan darajar guri ne da za mu ce Allah yana ƙasa tunda ana annabi kuma yana Madina anan ne garin annabi to saboda haka babu abin da ya kai annabi daraja in dai Allah zai hau abu dan girman sa ne to ba zai hau kan al'arshi ba yana da abin da ya fi al'arshi ne kaje wa khalaqa al-insana li dhatihi ya halicci dukkan halittu ga ɗan adam shi ko ɗan adam ya halicci ilili zati ga Allah ɗin abdan a matsayinsa bawansa ma'amuran abun wa umarni bi shara'il islami da dokokin musulunci wa maqamatil imani shine da aka wannan magana wa haqa'iqil a'mal wa mafatihil yaqini mabudan yaqini fi maqamatil islami takaffala ulama'u shari'ati malaman shari'a sun yi lamuni yin fukaha'i wa ulama'i tauhidi malaman tauhidi wa ulama'i tazkiyati malaman sufanci bi bayaniha da bayyana su wallazi yaktashifu al-insan abinda mutum musulmi zai yaye shi al-mu'min fi ta'ammulihi aluransa fi ayati al-qur'an a ayoyin al-qur'ani al-insijama tamma idan mutum ya lura mumin ya lura da ayoyin al-qur'ani zai ga akwai al'insijama, akwai zubuwa cikakke bai na jami'in alka'ina. Tsakanin dukkan halittu, wato suna da kamar a tsare kamar cin ne tsakaninsu. Balkaunu kulluhu ya tafa'alu, kasantuwa dukkanta tana motsi ne fi wahdati, a cikin kaɗaita kamilatin da ta cika, fi majalin ubudiyyati lillahi wahid a cikin fagen bautuwa ga Allah shi kaɗai, dukkan halittu suna bauta wa Allah, kaga sun haɗu a nan guri ɗaya. Kaji ai, kul dukkansu an samu al'insijamat tam, wa anna tajanus al'insani, jinsintuwan ɗan adam kuma, wal hayata da rayuwa wal kauna min azharis simati. Yana daga cikin mafi bayyanan alamomi da dalilai waddilalati ala tanakumi al'ilmi, akan wato magantuwa na ilimi da kuma na hakika idan aka ce maka dan adam waye waye asalin annabi adam ne idan kuma aka ce maka dan adam ko a ina dan adam ne kaga kenan jinsin dan adam din abu ɗaya ne to jinsin abin da suke kuma bauta ne saboda haka kaga akwai alaka guda ɗaya abin da Sheikh Rajulullah Ali ke so nuna anan yanayin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara yanayin bauta da halittu za su kaga abu ɗaya ne kenan kuma wa wahdati al-masdari wal masiri da wato kadaituwar asali da kuma makoma dan adam duk abu ɗaya ne kuma makomansa guda ɗaya dukkan kasantuwa din kuma ita ma haka ne shi yasa yanzu idan dan adam ɗaya ya yi kyau to mutum da yawa za su yi kyau idan ku mutum da yawa sun yi kyau duniyar ma sai ta yi kyau kaga mutum yana fara daga family zai tashi a society shi zai zo a gari shi sai zama duniya ko za ka bautan Allah mata za ka fara daga ruwa ka zo ka yi tsarki ka zo ka yi sallah sai ka samu yin zakka yin azumi yin kaza yin kaza ne sai dai ka ga kuma abu ɗaya shi yasa an ce idan mutum ya sabi Allah dukkan halittu suna cutuwa da wannan sako shi yasa akwai a sakon da in kai har al'arshi yake girgiza to in abu babu insijam tsakanin su ta eh haka akwai bautan Allah da za ka yi dukkan halittun Allah su yi farin ciki ka bauta Allah da wannan. Misali salatin annabi. Inna Allah mala'ikatan su. yusalluna ala annabi yalla inna Allah malaikata ta gane Allah zai masa salati da mala'ikunsa kaga wannan in ba bautan Allah da zai kawo alaka ta halittu guda ɗaya ba ina za a samu wannan to haka abubuwa da yawa idan mutum yayi dukkan halittu suna ansawa suna farin ciki da wane yayi kaza suna bakin ciki da wane mazamantakewanka haka duniyar duka to saboda haka akwai insijami tsakanin kasantuwan duka wannan magana in ba wajen su Ibrahim Sale ba inda zaka ji magana ce babba in ka lura ta eh wallazi yastashifu al-insanu al-mu'min fi ta'ammulihi fi ayati al-Qur'an in ka lura da ayin Qur'ani dukka الانسجام التام بين جميع الكائنات ألم سيفصل فالكون كله يتفاءل في وحدة كاملة في مجال العبودية لله وحده لا أنسى كونه وأن تجانس الإنسان والحياة والكون من أظهر السمات والدلالات على التناغم العلمي على التناغم العلمي والعيني وحدة المصدر والمصير كما توضح لنا تعاليم القرآن كما كورة القرآن تكي بينا منا wahdatal insaniyya ce kaɗe takar ɗan adam taka ɗin kanshi bayan ɗan adam ɗin aka ce maka jinsinsa ɗin abu ɗaya ne shi ɗan adam ɗin duk inda yake ɗan adam ne to halayen da yake kai ko kaga shi ma kusan abu ɗaya fi jami afradin nau'in bashari a dukkan kuwa na nau'i na ɗan adam zaka ga bashariyar abu ɗaya ne saboda haka wannan magana ce in ba wajen su shahrar jalla'anu ba inda zaka taɓa jinta za ka taɓa jinta wannan magana ya dace mutane su daƙaƙe nazari a kanta da shi ne za ka ga duniya ta zauna lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.